الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو laraba tara ga watan bakwai hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku a takwas ko takwas ga watan bakwai hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da tara ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin ainihin littafin tufatul hukam babun fil itiki wa ma yattasilu bihi babi cikin yan tabawa da abin da yake saduwa da yan tabawa al itiku bit tadbiri wal wasati wa bil kitabati wa bil batati haka ne ba can yace wa bil bayyinati amma wa bil batati ya fi kyau ina ji wani nuska na ta wa bil batati ba ya fi kyau wa laysa fit tadbiri wat tabtili ila ruju'i ba'du min sabili والإتق بالمال هو المكاتبة وما له بالجبر من مطالبة وموتق للجزء من عبد له مطالب بالحكم أن يكمل وهز من شاركه يقوم عليه باليسر وإتقا يلزم وإتق من سيده يمثل به إذا ما شانه يبتل ومن بمال إتقه منجم يكون أبدا ما بقى ما بقى درهم والقول للسيد في مال حسن والخلف في قدر وجنس وأجر وحكمه كالهر في التصرف ومن أران وضمان نقطف yace alƙaulu al'itiku shi dai ‘yanci hanya hudu ne yana tabbata ne bitadbiri da mudabbaranci mutum ya ‘yanta bawan shi bayan ya mutu amma da sigan tadbiri ya ce an ta mudabbarun an ta hurun an duburin minni ya faɗi ya kalmar ainihin tadbiri to wannan yanci hanya ne na yanci amma yancin da sai mai gidan ya mutu sannan bawan zai yanku sannan wal wasati akwai wasiya da mai gidan zai ce idan ya mutu a yanta bawan shi wani kaga kar ku manta akwai bambanci tsakanin tadbiri da wasiya shi tadbiri kawai yanke ne mai gida yana mutuwa ya tabbatar mar da ya yantu wannan mudabbari ne shi ko wannan wasiya yayi ya yanta shi zamu ji hukuncin su a gaba wa bil kitabati sannan ana yanta bawa ta hanyar daura fansa ka daura mar kudin fansa idan ya gama biya ya yantu wa bil batati sannan ana ainihin yantawa bacci kawai wani ina yanta ka wayannan hanyoyi hudun duk kowanne hanya ne na yanta bawa walaysa fi tadbiri wa tabtili ka dukuncin ba walaysa min sabili babu wata hanya ilar ruju'i zuwa ga komowa a fasa ba'adu bayan an tabbatar cikin mai fit tadbiri cikin mudabbaranci wattafkiri da kuma yantawa yanke ka ce wa bawanka wane eh na yanta ka kana cewa ka yanta shi ya shu ya budu ya juyo ya tattaye ka ya tuttura ma je mai duk abin da ya baka da daman ka ce ka fasa ba dai ka ce ka yanta ba kana yanta wannan duk abin da ya bayan yancin ba daman fasawa haka nan tadbiri ka ce an ta hurun an duburi minni ko an ta mudabbarun kace na mudabbarantar da kai to shi kenan ya tabbata da shaidu ko me zai yi baka da daman ka ce ka fasa wannan talbira kaga mafhumi ya nuna cewa ashe ka ba yana iya zama ba bawa ba tun da yana biya yana biya dirran da aini ya gagara biya zai koma ya yi bauta hakanan shi wasiya kan dama duk mutumin da ya yi wasiya yana da daman janyewa a wasiya duk wasiyan da kai ba wai sai wasiyan yantawa ba duk abin da kai wasiyan bayan mutuwan ka a yi to kan ka mutu din kana da daman ka ce ka janye wannan wasiyan kuma ya janye wal ijbu bil mali ‘yantawa da dukiya ka ‘yanta bawa ta hanyar ya biya kuɗi huwal mukataba shi ake cewa ainihin mukataba shi ne kataba shi ne ɗaura kuɗin fansa wa ma lahu bil jabri min mudalaba wa ma min mudalaba babu nema lahu ga shi ainihin kataba bil jabri ga ta hanyar tilas ba za a tilasta mai gida ce dole ka ɗaura war fansa ba haka in mai gida ya ɗaura wa bawan fansa bawan ya ce shi ba zai biya ba za a tilasta shi a ce dole ya biya ba ta yiwu ka kira shi tambayi yanzu na ji an ce ka fara jan tifa ko eh kullum kana samun kaza to yanzu ka biya kaza ka yanke ce mai gida bana so in ba za a yanta ni saboda Allah ba a bari ba ka da daman ka tilasta shi na'am sai dai kawai ka daura mar haraji ya rika kama a matsayin bawanka amma a tilasta shi wai dole ya biya wannan kuɗin sai ya ga dama haka kai ma ba wanda ya sai tilasta ka ya ce dole ka daura mar fansa tun da yana da hanyar samu ya biya duk wannan babu dole duk da dai akwai kaulin da aka nuna cewa saboda ba a son ainihin bauta ya yawa in dai har mai gidan ya yarda ya kulla fansan to a tilasta shi wannan bawan dole ya biya don ya samu yanci na'am
wa mutibun lil juz'i wanda ya yanta wani yanki min abdin launa bawan shi juz'in nan ko musha'i ne ko wani bangare ne yace wane eh na yanta idonka ko na yanta giranka ko na yanta gemunka ya faɗi dai wani bangaren shi yace ya yanta ko kuma yace na yanta sulusinka ko rubu'inka to wannan mudalabun bil hukumi an yukammila na'am ana neman an yi kammila ya cika cika wannan ba wai za a zo a ce mara ya cika bil hukumi da hukunci Na'am.
ka yanta idan shi eh to ai ba kai ka halici sauran gangan jikin ba duk sun yantu Na'am.
kana ɗiga yanci kawai sai yana so ne gaba daya na'am wa hanzu man sharaka hu yuqawwamu to in ma ba na shi kadai bane bawon yana musharaka da wani ne to rabon wanda yayi musharaka suka yi tarayya yuqawwamu za a yi kimanta rabon wannan alaihi akan shi dole fil yusri inda yana da wadata dole ya biya sannan wa itikan yalzamu shi bawon sai ya gidimci ainihin yantawa na'am duk da biya ko sharɗe in ka duba mutawala za ka same su na'am
Aha, wa yi tukuman sayiduhu yumasilu, ‘yantawan man wanda sayiduhu mai gidan shi yumasilu ya masa musula ya masa mugunta yumasilu bi ya masa mugunta, kamar yanzu ya ce, tambayi ya ɗaga ɗan yatsan nan mu gani da ya ɗaga dama yana da takobi da jini kawai cit sai yanke ɗan yatsan. Ko ya ce buɗe idan ka kawai ya sa kattan ya fuda idan, ko ya yi wani abu da ya na mugunta zahiri ga wannan bawa. Iza ma shanahu in dai abin da ya mar din har ya muna da bawan zai canza mara halitta to yubattalu take za a yanke ainihin yanta wannan bawan kaga nan yace shanahu idan ya muna na shi wani lokaci bawan zai iya kawo karan mai gidan shi ya mar kaza in an duba sai a ga akwai maslaha cikin abin yanzu misali bawan ba shi da lafiya ne sai aka ce ai wannan bawan sai an mar lalas sannan zai warke mai gidan kuma ya matsu gashi bari ma bai yi aikin gona ba bari ma haka abin zai ya ce a kira mar mai lalas din aka kira mai lalas ya ce a bankare shi aka bankare shi aka ɗauko ainihin karfen wuta aka rika mannawa a jikin shi saboda wannan din shine hanyar waraka kaga ai muguntacce amma kuma ba abin da zai aibanta ba shi bane abin da zai bashi lafiya ne to yanzu wannan lalas din ba zai sa a yanta wannan bawon ba tunda akwai maslaha cikin wannan abin da aka ba wa man bi malin itiquhu munajjamu wa man duk mutumin da itiquhu in tashi ya zamo bi malin da dukiya ne munajjam wanda aka rarraba ta lokaci lokaci ba shine kataba ba to fa yakunu abdan ma baqai dirham matikar koda naira ɗaya ne ya saura bai iya biya ba to fa ya kunu abdan zai kasance bawa ma'ana ba zai fita a ƙangin bauta ba sai ya gama biya ko sauran dirhami ɗaya ne har yanzu yana nan a bauta in ya gagara to zai koma bauta ko kuɗin shi an shi banza na'am wal qawlu li sayyidi fi malin hasal to yau kuma rikici yake tsakanin bawa da mai gida filma fi malin cikin dukiyan da hasal ya tabbata ana rikicin akan ainihin fansa na'am shi mai gidan ya ce na ɗaura ma miliyan biyar amma ko kobo baka kawo ba shi bawan ya ce kaf na gama biyan ka kuɗinka ta yanzu idan aka zo gaban kuliya kai bawa ina shaida ya ce wallahi tsakanin mu da shi ba shaida kawai daga ni sai shi yake kawo ina bashi kuɗin shi kai mai gida ya ce sisi bai bani ba to yanzu wal qawlu lis sayyidi saboda me muna komawa kan tsarin almuddai wal mudda alaihi ne tunda shi kaga shine muddai na cewa ya biya shi sayyidi shine mudda alaihi tunda muddai ba shi da shaida mudda alaihi yanzu maganar shi ne sai ya rantsi na'am hakanan ma in an zo akan ainihin fansan shi bawa ya ce mai gidan ya ɗaura mar fansa daga baya ya fasa shi kuma mai gida ya ce san ba mu taɓa yin wannan maganan ba to yanzu anan kan ko rantsewa ma mai gida ba zai yi ba tunda asali dai ai abauta yake ɗaura fansa bujurwa yake sai mu ce ba a ɗaura fansan ba sai dai wal kulfu yau sabani din ya zo cewa za mu karbi maganar mai gida ne ko na bawa ne fi kadirin cikin yawan kuɗin suna rikici akan yawan kuɗi ne yana biya yana biya yana biya sai ya zo mai gida yau kan kuɗi na ai ya ƙare ya ce wani ya ƙare ba miliyan biyu ka bayar ba ya ce to ai da miliyan biyu muka yi mai gida ya ce san miliyan biyar muka yi rikice kai su gaban kuliya kaga yanzu ba ana rikici akan bada kuɗi bane shi ma mai gidan ya tabbatar da ya karɓi miliyan biyu shi ma bawan ya tabbatar da biyun ya bayar amma rikicin fi kadirin ana a wayan yawan kuɗin fansan ne shi mai gidan yace miliyan biyar ne shi bawan yace miliyan biyu ne to yanzu wa za mu karɓi maganar shi tunda ba shaida wani wani wani kauli ya nuna cewa karɓi maganar mai gidan ya rantse miliyan biyar ne bawan ya ci gaba da biya wani kauli kuma ya nuna cewa maganar bawan za a ɗauka ya rantse miliyan biyu ne tunda mai gidan ya tabbatar da ya karɓi miliyan biyu shi ke in bai karɓa ba kuma a cika ba wa jinsin hakanan in a jinsi ake rikicin shi mai gidan ya ce mun yi da shi akan raƙuma goma zai kawo shi kuma ba a yi ci a riguna goma muka yi da shi kuma ga rigunan na zo da shi kaga raƙuma riguna ta yanzu a nan ma ana kilafa. Wa ajalin ko kuma akan ajali ake rikicin an tabbatar da kuɗin kaza ne amma mai gina yake mun gina shi akan a shekara ɗaya zai biya da wannan kuɗin shi kuma ba a a shekara biyar muka yi to yanzu a nan ma ana kilafa. Wa hukumu hukuncin bawa mukatabi kalhurri kamar hukuncin ɗa ne fit tasarrufi cikin tasarrufi da dukiyar shi abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi harkoki na daɗar da dukiya da sauransu ba ruwan shi mai da mai gida zai yi gaban kanshi amma wa man qur'anin wa zamanin uktufi a hana ainihin a ce ya bada jingina a maimakon fansan da aka ɗaura mara ko ya kawo mai zamana mai tsaya mar wanda wani ya gagara biya shi zai biya wannan uktubi shi aka bi saboda an saba wa sunnan ɗaura fansa ba zai yiwu ta ɗaura mar fansa ka ce wai sai ka kawo jingina misali kun zo ne kuka ce alaji da Allah wannan yaron yana kyautata mana muna ta da Allah ɗaura mar fansa sai ya ce to zai biya miliyan biyu kuma fansa ba za ta tabbata ba sai kun kawo wani abu na rike wanda in kuɗi ya gagara zan fitar a wannan abin sai mu ce ba zai yiwu ba ba karɓan jirgina a fansa ko kuma ka ce sai wane ne zai tsaya mar a cikin ku wanda in ya gagara biya shi zai biya shi ma ba a yi kawai shi fansa yana biya yana biya in ya gama biya in tun bai gama biya ba ya koma bautan shi kawai alhamdulillah za samu dace.
Ita wato a kowace mutum zai iya.
Kowane yaushe in dai bai ja numfashin ƙarshe ba. Ko yana cikin magagin mutuwa in ya sa abin da yake ya ce wani ne yake a bashi kaza an fasa shi kenan ya fasu. Dama ya ce wai bayan mutuwa. Kuma kan ya mutum ne yanzu saboda haka yana da abin fasa. Iya mutum ya fasa ba ruwan mu da yayin gashi biyu. In ya fasa ma gashi biyu ya fasa shi kenan wasiya ta tashi. kasan so da yawa mutum zai iya wasiyan yayi nadama mutum ne ba shi da gida sai kai wasiya wani na nan ku sha wahala kaza kaza sai ka duba wani gida na miliyan ashirin ka ce in ka mutu a bashi ka ga yadda ke yanzu shi kuma duk tunani ke yaushe za ka mutu sai ka yi take take wannan ba anya sai ya ji haɗa baki da yanci da wasu sai ka tara jama'a wani wani eh ku ne shaidu a kan wasiyan nan to na fasa shi kenan.
ba ma an karama kallon bayan ma ka mishi wasiya kawai ya zo ya zartake ka ma rashin mutunci ya ma rashin mutunci ko ma kaza sai ka ce kawai wannan na fasa wasiya shi kenan.